بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وياكم أنا أقرأ جدد قديم الله سبحانه وتعالى da ya dawo da mu wannan zama wannan shine zama na uku domin ci gaba da karatun wannan littafi na al'aqida a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin SMC Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da abin da muke karantawa idan yan uwa ba su manta ba a zama da ta gabata mun shiga cikin nawaqibul islam ababen da suke rusa musulunci duk wanda ya aikata ɗaya daga cikinsu to ya rusa masa musulunci ga baki ɗaya ko kuma ya tauye masa musuluncinsa musuluncin ya zama ko da akwai shi to ba shi da nauyin da zai samar da shi daga azaba ranar tashin alkiyama mun ɗauki abu na farko mun ji alkufur kafirci mun ji ma'anan kafirci a harshen larabci idan aka ce alkufuru a larabci ana nufin rufe abu amma a musulunci mun ji cewa duk wata aƙida ko duk wata magana ko duk wani aiki ko wani abu da mutum idan ya bari za a ce ya rusa masa tauhidi ya rusa masa imaninsa to wannan shi ake kira kafirci mun kuma ji cewa shi kafircin nan babban haɗarinsa yana fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci kuma yakan dawwamar da mutum a cikin wutan jahannama babu ranar fita mun kuma ji ƙofofi guda biyar wanda malin ya kawo su a cikin wanda littafi waɗanda yake duk idan mutum ya ɗaya daga cikin su ƙofofi ne na kafirci mun ji akwai kufur takzibi kafircin da ke biyo wata ƙofan ƙaryatawa akwai kufur iba'in wastikbar akwai kafirci na kashe ƙasa a ƙaikata la ilaha illallah muhammadu rasulullah a yi mata girman kai akwai kuma kufur shakkin wato ainihin kafirci wanda ke zuwa ta hanyar tababa da shakka da kokonto akwai kuma kufur a irabin kafircin da ke biyo kofan juya baya wanda ya juya musulunci baya da zuciyansa da hannaye da gaɓaɓɓansa da maganansa ga baki ɗaya daina aiki da musulunci to nan shi ma ya kafirta da kuma kufurin nifaq kafircin da ke biyo kofar munafinci maka ce waɗannan su ne malamai suka kawo su kamar al'imamu ibn qayyim ya ambace su a cikin littafin sa madarijus salike amma waɗansu malamai sun ɗan ƙara filla filla filla filla filla suka ta kawo waɗansu ƙofofin kafircin kamar kafircin da ke zuwa ta hanyar zagi da izgilanci ga la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ko wani hukunci ko wata shari'a da ke karkashin haka ko kuma kafircin da ke biyowa ta kofan jidancan kafirai ko kuma kafirci da ke biyowa ta karkatar da wata ibada zuwa ga wani allah subhanahu wata'ala duka dai waɗannan ƙofofi ne na kafirci kafirci babba wanda ya aikata su ya fita daga cikin musulunci kuma idan ya mutu akan haka makomansa shi ne wuta babu lokacin da zai fita daga cikin wutan nan Allah ka tsare mun kuma ji nau'i na biyu al-kufr al-asgha kafirci karama wanda yake idan mutum ya aikata ta bai fita daga cikin musulunci ba amma yayi babban zunubi matuƙa su kuma waɗannan su ne duk wani nassi da ka ji ya kawo kafirci amma kuma a musulunci mutum bai riga ba amma musulunci ya kira wannan abin kafirci to wannan ana kiran shi kufurun dona kufuri karamin kafirci kenan wanda yake idan mutum ya yi shi bai zama kafiri ba mun kawo misali kaman yaƙan musulmi kaman abin nan sukan nasaba ko kururuwa akan mutuwa kaman wanda ya rantse da wani Allah da makamantan su kamar da muka tattauna to yau inda zamu tashi ne inda malike cewa amsalatun ala alfazil wa af'ali hiya min al-kufr al-akbar ga wadansu misalai na wadansu lafuzza da waɗansu aikace-aikace duk wanda ya aikata su to ya kafirta kafirci babba ya fita daga cikin da'ira ta addinin musulunci awwalan malice abu na farko amsalatun ala alfazul kufri ga waɗansu misalai na lafazza na kafirci yace sabbullahi ta'ala zagin Allah subhanahu wa ta'ala aw sabbu dinil islam ko zagin addinin musulunci aw sabbul mala'ikati ko zagin mala'ika jami'an ga baki ɗayan su aw ahadihim ko ɗaya daga cikin su abin da nake so a fahimta anan shine in aka ce zagi ba fa lalle abin da mu muka san shi a matsayin zagi wa shine shari'a take kira zagi ba a mu mun san aka ce zagi musamman a Hausance ana nufin ka kunduma zagi kazanka ba ai wannan shine kadai ne zagi ba duk wani abin da yake nuni akan muzantawa ko aibantawa ko kaskantarwa to sunan shi zagi ila an fahimta idan ka dubi mutum kace da Allah dubi ka ko iya sa hula baka yi ba wannan zagi ne an fahimta zagi ne idan kai ma mutum duk wani abin da kai wanda ya muzanta shi ko ya tauye shi ko ya takaita darajar shi to wannan zagi ne shine zaka ji a cikin hadisi za a ce maka Abdullahi dan Umar ya gaya maɗansa cewa kai yaro ka daina yin wannan karta ko ludo saboda manzan Allah ya hana sai yaron ya bari amma daga baya kuma sai yaron ya ci gaba da abdullahi umar ya ganshi aka ce fasabbahu sabban shadidan ya mishi zagi na fitan arziki ai ba yayi ta zagi shi ne sai na ci kaza kazanka in ka tsara dan kaza kaza ai ba irin wannan bane abdullahi umar ai bai iya wannan zagin ba bi ma'ana yi ma yaron nan kaca kaca yi mishi kace-kace yi mishi fada-fada mai tsanani to a larabci ana kiran wannan zagi so da aka wanda ya zagi Allah wanda ya zagi Allah ya aibanta Allah ko ya tauye Allah ko mala'ikun Allah ko wani abu da cikin shari'an Allah to wannan ya kafarta kafirci babba wannan ya kafarta kafirci babba abu na biyu sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam aw sabbu ahadin min ar-rusul duk wanda ya zagi annabi ko ya zagi ɗaya daga cikin manzanni to shi ma wannan ya kafirta kafirci babba ku fahimci ma'anin abin nan zagin shi nake so a gane a wannan bagin kaka ɗauka sai wanda ya ce annabi ya ci kaza kaza shi ba irin wannan ba kawai wanda ya soki wani abu na mutuncin annabi to ya zage shi sallallahu alaihi wa sallam kamar wanda ya yarda cewa wanda ya yarda cewa annabi yana kulla ɗaki da mazinaciya ai babu zagin da ya wuce wannan yanzu cikin manan a dube ka ce kai wani kai mutumin kirki ne amma matan ka karuwa ce sai inda karfin ka ya kare babu zagin da za a yi maka wuce wannan ka gamsu cewa kai taka matan da matan ogonku na kirki ne amma Allah ya rasa wanda zai zaɓo mu annabi sai karuwa ai wannan babu zagin da ya wuce wannan to kaga shi ma wannan kafirci al-istihza izgilanci wa sukuriya billahi da izgilanci ga Allah au mala'ikati ko mala'ikunsa au rusuli ko manzanninsa au din ko addinin musulunci da mana izgilanci da duk wani abin da ke da alaka da addinin musulunci wani koyarwa na addini komin kankantansa ko da ko aswaki wani ce ka sa wani icen banza a baki wannan izgilanci ne kafirci ne da amfancin da kyau wani ya ganka wandan ka bai wuce idan sabo bai ce da Allah dubi ka wannan kafirci ne abu na hudu man kala ana la akhafullah wanda ya bigi kirje ce kai bana tsoron Allah duk abin da Allah zai yi wannan kafirci ne au ana la uhibbu Allah ta'ala yace ni bana son Allah wannan kafirci ne man kala inna ba'd an-nas yumkinu tasarrufu fil kawn kulli aw ba'dhi wanda ya bigi kirje ce kai ba fa Allah ka dauke biyo duniya ba fa shehun ne ma ko waliyan mu ko malaman mu su ma fa suna da hannu shi ma wannan kafirci ne kafirci wanda ya fitar da shi daga cin da'ira ta addinin musulunci mala ya kawo maka waɗansu guda biyar ne amma ƙofofin kafircin na lafarwa suna da yawa idan aka zurfafa cikin karatuttuka za a gano su da yawa saniya abu na biyu amsalifin ala af'alil kufri ga waɗansu misalai na aikace aikace na kafirci wancan ya bada misalan kafirci na zantuttuka to ga misalai na aiki malik ce ilqa'ul mushaf fi amakin al-qadira amdan wa huwa ya'lam wanda ya dauki qur'ani ya jefa shi gurin da yake kazanta yana sani wannan kazanta kai ba ma gurin kazanta ba kawai ya dauki qur'ani ya yaddi shi ko da ko ya jefa shi akan gadon wannan ya kafirta walakantarwa ne alhukumi ma anzalallahu ta'ala mu'taqidan jawaz zalika wanda ya hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar kuma zuciyar shi tana karanta mishi cewa wannan abin daidai ne shi ma ya kafirta sabanin wancan da muka faɗi dazu ya san cewa Qur'ani gaskiya ne ya san cewa dokokin Allah da manzansa isu ne gaskiya amma an ba shi cin hanci shi kuma gaskiya yana da auren da in da karbi dubu ɗari biyar ɗin nan ko miliyan biyun nan ba bai ga yadda za a iya auren da shi ba misali sai ka kai bari ya karbi cin hancin nan ya hukunci da sabanin abin da Allah ya sauka amma idan da ka tare shi zai ce kai abin nan fa kawai wallahi ni ma dai na san ba daidai bane amma mun yi ne kawai dai saboda dan samu wani abu to kaga wannan yana kudurta cewa abin da ya kuskure to wannan bai kafirta ba amma wanda ya kudurta cewa abin da ya daidai ne wa'annan dokokin da ya aiki da su sun ma fi dokan Allah ko suna daidai da dokan Allah to wannan mutum ya kafirta abu na uku amalu sihir wanda ya sihiri wa ta'allumihi da koyon sihirin wa ta'alimihi da kuma koyar da shi mu'taqidan jawazahu wanda ya koya ko ya koyar kuma yana jin hakan ya halasta shi ma wannan kafirci za mu tattauna akan sihiri insha Allah ta'ala a nan gaba kan to kusan wannan shine karshen wannan fasalin da malam ya bude sai dai kafin a kai ga karshen wannan fasalin zai ke mu fahimci bambancin da ke tsakankanin shirka babba da shirka karama a kafirci babba da kafirci karama abin da suke cewa shine kun ga dai mun karanta cewa shirka babba abin nan kafirci babba tana fitarwa daga cikin musulunci amma kafirci karama fa ba ta fitar da mutum daga musulunci a rike wannan da kyau abu na biyu kafirci babba takan sabbabar da dawwama a cikin wuta amma karamar kafirci Allah na iya mutum azaba a cikin wata bayan lokaci ya fitar da shi Allah ma na iya gafarta wannan laifin ba tare da an tuba ba an gane mutum da kyau mutum yana iya yin wani laifi da shari'a ta kira shi kafirci amma bai kai ga riga ba to wannan koda mutum ya shiga wata ko ba zai dawo kai yana ma daga cikin waya ga turu ma duna zalika ne mashi an Allah ya dama kafirta ya gafarta ba tare da an tuba ba kamar waɗancan laifuffuka da muka kawo sannan kafirci babba yana ɓata aiki amma kafirci karama bai ɓata aiki duk wanda ya kafirci babban kafirci to duk aikin da ya taɓa yi a duniya ya rushe ya lalace amma wanda ya karamin kafirci iya zunubin wannan laifin da ya ne amma sauran kyawun ayyukan shi suna ne sannan kafirci babba yana halasta jini da dukiya saboda duk wanda ya zama kafiri ya halasta a yaƙe shi in aka yaƙe shi za a zubar da jinin shi in an samu galaba akan shi za a kwaci dukiyar shi a matsayin ganima amma kafirci karami bai hukunta hakan hakanan kafirci babba yana haifar da gaba da ƙiyayya mai ɗorewa amma ƙaramar kafirci sai dai ta haifar da ƙiyayya ta wucin gadi za ka ƙaunaci mutum gwargwadon abin da ke tare da shi na imani ka kyamace shi gwargwadon abin da ke tare da shi na kwarakwarai to da haka wanzu wannan yana yin laifuffuka na kafirci amma wanda ba su kai ga fitar da mutum daga cikin musulunci ba to irin wannan ba za ka ce aini tsakana da wani ko ba da bai na wani kuma al'ada wasu wani baka zahu abadan a ba har abadan ba ne lokacin da ya mummunan aiki sai ka kyamace shi lokacin da kuma yake kyawa sai ka kaunace shi wannan kaɗan daga cikin irin bambanci ko kuma ce bambancin da ke tsakankanin babban shirka kenan da kuma shirka ƙarama to wanda aka jarce shi ya aikata babban shirka akwai waɗansu abubuwa da dole sun hau kan shi kuma ina nufin kafirci kusan duk da abu ɗaya ne biyu amma dai ina nufin kafirci wanda aka jarce shi ya aikata babban kafirci dole ne a sani cewa duk wanda ya aikata babban kafirci to idan yana fada mata wannan matan ta saku automatic ta saku kuna fahimta ta da kyau duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan kofofin kafircin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci idan yana da mata wannan matan ta saku ba mai sai ya ma ce na sake ta ba ta saku ne ita kuma idan ta ci gaba da zama da shi to ta yi babban zunubin da yake zunubinta a wurin Allah ba zai lissafa ba sannan idan yana da 'ya'ya wajibi ne a raba shi da 'ya'yan saboda kar ya shuka musu ya dasa musu wata aƙida ta kafirci da haka dole ne 'yan uwan shi su kwace waɗannan 'ya'yan ko hukuma ta kwace waɗannan 'ya'yan ta ba 'ya'yan musu ta ba musulmi domin sa rayu waɗannan 'ya'yan wannan wajibi ne kuma duk wanda ya kafirta babban kafirci ba shi da wani haƙƙin taimako a wurin Allah ko haƙƙin ƙauna Allah baya ƙaunin shi wallahu la yuhibbul kafirin in ta wallafa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya ƙaunin kafirin ya ka ba shi da wata ƙauna daga wurin Allah subhanahu wataala sannan za a kai gaban alkali ko dai a nemi ya tuba ya dawo ga musulunci ko kuma a zarta mishi da hukuncin ridda kuma duk wanda aka zarta mishi da hukuncin ridda wannan an san kashe shi za a yi kawai man baddala dinahu faqatuluhu duk wanda ya canza addini kashe shi ake yi duk wanda yana musulunci sai ya bar musulunci ya koma wani addini ya ridda to shikenan wannan ya kakarta karka tsammanin wasu ya ce na koma kirista na koma yahudu na koma kaza a'a da zaran ya bar musulunci to ya koma addinin bautan shedan an fahimci wannan da ke guda ta hukuncin shi kisa ne sannan duk wanda ya kafirci kafirci babba to hukunce hukuncen musulunci ya tashi a kansa kaga ba za a rika mishi sallama ba idan mun ga musulmi mukan mutunan musallama assalamu alaikum shi ba za a yi mishi ba idan ya mutu ba za a wanke shi irin wankin da ake wa musulmi ba ba za a yi mishi sallah ba ba za a rufe shi a makabarta na musulmi ba sannan ba za a nemi mishi gafara ba ba kuma za a yi mishi istighfari ba saboda ne saboda ya yi radda ya kafarta kafircin da ke fitar da mutum zuwa ga addinin musulunci sannan kuma da karshe ya sani cewa makoman shi ita ce wuta khalidi na fiha abada Allah ka tsare ni to kafin mu tsallake mu shiga fasali na gaba yana da kyau mu dan yi tambihi akan sai kaga wani mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa guda biyar ko guda tara ma da muka zayyano cewa duk wanda ya yi su kafirci kafiri ne to kana ganin mutum ya yi ɗaya daga ciki shikenan ya kafirta a'a akwai abin da suke kira mawani'ut takfir abin da zai hana kafirta mutum ko da mutum yayi kafircin kuma ga kafircin yayi amma akwai wasu abubuwa kuma da za su hana a dora kafircin a kansa Allah mun gode maka da kai mana addinin musulunci addini mai sauki ka ga da ba a yi mu abin iyaka ba to da da dama duk mun kafirta da da dama mutane sun kafirta to amma sai musulunci ya kawo waɗansu waɗansu sharaɗai kamar guda biyar ko shida cewa duk wanda ya kafirci to ba zai zama kafiri ba sai ya tsallake waɗannan abubuwa guda shida abu na farko shine akwai aljihal duk wanda ya kafirci da jahilci shi bai san wannan kafirci ba ne to wannan mutum bai zama kafiri ba saboda kasancewar shi sabon musulunta ila an fahimta ko kuma saboda kasancewar shi ilimin shi bai taka kara ya karya ba ko kuma yana ma da ilimin amma shi hankalin shi ma bai ma kawo nan ba bai kawo nan ba sai ya aikin da yake kafirci to wannan jahilcin ya sa ba za a kafirta shi ba a ƙarƙashin wannan za ka ji ɗan bokon musu ta fara ɓawa su ta aiki su ta maganganu na kafirci amma ba za mu kafirta su ba saboda ne saboda jahilci jahilai sunansu ba kafirai ba kila an fahimta to wannan abu na farko ke ne amma jahilcin san masa iyaka da cewa jahilcin da mutum ba shi ya haifan makansa ba ba kuma ba kuma shi da daman da zai iya samun ilimin da ya wuce akwai jahilcin da yake mutum shi ya fi makansa ga shi yanzu ana karatu shi kuma yana zaune can da karin can ba zai zo kuma ya zauna ya ji ba kaga wannan shi ya buɗe makan shi kofan jahilci da haka duk abin da ya na laifi na kafirci za ta hau kan shi ta aiki amma yana bakin kokarinsa amma kuma wannan abin ya wuce iya iliminsa ya wuce iya iliminsa wani lokaci ya ji kasar wani lokaci ya ji a rediyo wani lokaci ya tambaya amma kuma dai ilimin shi bai kawo wannan kan matsalan ba da aka sai je aikin kafirci to wannan mutum bai kafirta ba ko kuma kamar yadda muka ce kila hankalin shi ma shi bai ma kawo ba wani mutum ya ce ma 'ya'yansa 'ya'yansa idan na mutu ku ƙone ni idan ku ƙone ni to kan ku je ku zuba a teku wannan ku zuba a daji hikiman shi shine kada Allah ya hada shi da Allah ya tashe shi ya ce mai ɗibe ka kai wannan sai ce wallahi Allah tsoronka ne kawai kama ni sai Allah ce to tun da ka ji tsoro na ne kuma na gafarta maka shiga aljanna to amma fa aikin da ya kafirci ku lura da kyau ku gani aikin da ya kafirci duk wanda yake tunanin cewa idan ya mutu Allah ba zai tada shi ba wannan ba ba tunanin kafirai bane za'amal ladina kafaru an yi ba afu kafirai ne suke zaton ba za a ita da su ba kuma ga shi aikin kafircin amma ya aikin ne hankalin shi bai ma kawo kan aikin da yi ba jahilci to da haka wannan ya sa bai kafirta an fahimci da kyau wannan ya sa bai kafirta ba ko kuma kamar da ciyar rakana kamar wancan mutumi da ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne mahaliccinka karo inda ya juya idan hankalin shi bai kawo ba ya rafkana ya kamata ce ya Allah ni ne bawanka kai ne malici sai ya ce Allah kai ne bawana wata alallahu an zalika kaga wannan kafirci amma ya kafirta har annabi ma ya buga misali shi saboda jinjina ma aikin da yi da ka shi ba kafiri ba da ka shar'i na farko kenan aljihad duk wanda ya kafirci jahilci to bai kafirta ba sharadi na biyu shine al-ikrah ya kasance an tarsasa haka duk wanda ya kafirci saboda an tarsasa shi to bai kafirta ba duk wanda ya kafirci alhalin an tarsasa shi ne to bai kafirta ba amma shi ma ikra yana fara sharaɗai ba kowane irin tarsasawa ne idan mutum yayi aka yi mishi kuma zai ce shi kenan bai kafirta ba sai aka tarsasa mutum aka ce sai ya zagi annabi ko sai ya zagi qur'ani ko sai ya zagi Allah ko sai ya yi wani abu daga cikin nau'in kafirci sai aka tarsasa shi to wannan bai kafirta ba ko da yayi mun san kissan Ammar bin Yasir da aka tsare shi suka ce sai ya zagi annabi in ba ka ba su mishi mugunyan azaba sun ma yi mishi azaba azaba mai radadi har ya fara fita hayyacinsa da ƙarshe sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallam amma zuciyar shi na cike da imani yana tashi sai ya gaya ma annabi sha ga abin da ya faru ya manzon Allah annabi ya ce ya kaji zuciyanka lokacin da ka zage ni ya ce zuciya na cike da imani ya ce to gobe ma in sun tsare ka suka ce sai ka zage ni ka zage ni to amma akwai sharaɗai na al'ikra abinda za a tursasa ta akai na ɗaya ya zama wanda zai tursasa kan an ya kona aziman ya zama mai yi da gaske ne ba mai barazana ba ne kawai idan duk wani ya kama ka dama an san shewa shi ɗan barazana ne wallahi in baka yi abin da muke so ba wani kai kai ka san abin da zan maka wallahi sai ni ma bulala ɗari biyar amma da matan an san cewa ya fai wasa to idan iya maka irin wannan tursasancin ba za ka yi kafirci ba in kai kafircin nan kafircin za ka hau kanka ba a tursasa ka ba zaɓin kanka kenan wannan sannan na biyu an ya kuna hukuwa wahalan ya kasance hukuban da zai makan yanzu yanzu ne kare kira ka ce in baka zagi annabi ba wallahi idan ka yadda muka kafa mulki 2019 shi kenan kawai kai ka san kashin ka ya bushe shi zai kai 2019 din shi zai kai ma kafin 2019 din ka mutu kila ma ba za su kafa mulkin ba kenan ashe wannan wannan wannan bogi wannan tsoratarwar bogi ne tunda bai zama yanzu yanzu bane ya ce wallahi in baka abin da nake so ba idan kai da na gama digiri na je ne masters na gama zan yi takara idan na ci zaɓe shi kenan kai da za a ko mutu wannan ai bogi ne wannan ba za ka ce to ai ya bani tsoro ne a to sai sharaɗi na uku shine ya kasance Allah ya tahammala masu haddada ya zama irin ukuban da aka tsoratar da kai za a yi makan ba za ka iya ɗauka ba kamar a kira wani mutum a gabanka ya ce bari ka ga abin da zan maka in baka yi abin da nake so ba ya ɗauko wuka ya yanke kunnin shi na hagu ya yanke na dama ya kwakwale idan shi na hagu ya kwakwale na dama kaga irin wannan azaba ce mai radadi sai kaga ba za ka iya ɗaukan wannan ba to kana iya ka abin da ake nema na kafirci da ka duk al'ikra sai ya cika waɗannan sharaɗe guda uku idan bai cika waɗannan sharaɗen guda uku ba to bai zama ikra ba na farko dai ya kasance hukumar da za a yi maka yanzu yanzu ne kuma ya kasance wanda zai yi da gaske yake ba wai barazana ba ce kawai kuma ya zama abin da za a yi maka na hukumar ba za ka iya ɗauka ba amma sai wani ya tare ke ce miki ke ko ki taka alƙur'ani mai girma ko in miki bulala hamsin sai ka ce in daidai hamsin ne ka ƙara ma hamsin ba zan taka ba ko ba za ki iya ɗaukan bulala hamsin ko ɗari ba mata da ku nake yi ba za ku yi ɗaukan bulala hamsin ko ɗari ba wallahi za ku ɗauka kuma za ku rayu yawwa ta kake ce ai wallahi ya ce zai zane to ya zane kin mana da ke kafirci da a zane ta ai gara a zane kin ko ba gaskiya ba ne yawwa da mutum ya kafirci ai gara a zane shi kuma zana dai ai ba yau aka fara ba a makarantar cikin kuna wace ce ta gama sakandare ba a zane ta ba ba wacce ta gama sakandare ba a zane ta ba dalilan da ke kawo zana suna da yawa a sakandare to wannan sharaɗi na biyu ke na kawo sharaɗi na farko aljihalu na kawo sharaɗi na biyu al'ikirahu to sharaɗi na uku shi ne allagababu shadidu wanda ya aikin kafirci alhalin ya fusata irin fushin nan da ke sa mutum ma hankalin shi gushi irin wannan ba a ɗora mishi kafirci ya fusata hankalin shi ya tashi aka zo ana ba shi haƙuri wani kai haƙuri ya ce ba za a yin ba wani kai haƙuri a ce ba za a yin ba sai aka samu wani mashirici sai ya ɗauko ƙur'ani sai ce kai haƙuri don wannan alƙur'anin yi karɓar jifar shi ce ba a yi kaga wannan aikin da ya yi kafirci amma kafirta bai kafirta ba ya shiga cikin fushin da yake ya mata da iyalu inda daga baya za a ce mishi kai ko ka karɓi ƙur'ani ka jifa shi zai ce ni ka kuyi min kasafi ƙarya ne da haka ya nuna ma ya yi abin da bai sani duk wanda fushin shi ya kai ga irin wannan to ko ya aikin kafirci a wannan lokacin bai kafirta ko sa kai da kuma mutane suna da irin wannan fushin wani yana na in ya fusata to yakan zama kamar zautacce ne hukuncin hukuncin mahaukaci to idan irin wannan mutumin ya kafirci a irin wannan lokacin bai kafirta ba akwai na biyar shine taqalid na hudu afwan na hudu taqalid shi ma ya kwaikwayi wani malami ne da ya kyautata masa ku kun fahimta ya kwaikwayi wani ne ya kuma kyautata cewa shi wani bai yin abu sai gaskiya ashe abin da wancan ɗin yi kafirci ne shi kuma yana ce abu ne mai kyau sai shi ma yi kun fahimta abin da nufi kana tafe da malamai sai kaga an zo gaban sarki sai ga kowane malami sai ya je ya duka ya gaida abin nan ya rusuna masauki ko ya mishi ruku kai kuma ɗalibi ne kai kana cewa na abin aikin kirki ne kana cewa kai kamata tun da naga malami na wane ya yi kai ma kana zuwa sai ka zubi sai kai masarki ruku ko sujada a wannan lokacin kai baka kasuwarta ba saboda kayi ta kalidanci da wanda ka kyautata mishi fitoni kila an fahimci da kyau to haka matsalar take sai shar'i na biyar shine at-ta'wil duk wanda ya aikin kafirci alhalin yana da wani tawili akwai dan wani inda ya fake akwai wani tawili ya dan dogara da wani abu ko da abin mai rauni ne to bai kafirta ba bai kafirta ba dubi dubi wannan hatsi ya yi aikin kafirci amma kuma yana da tawili shi yana da dukiyar shi a maka kuma ba shi da dangantaka a maka da haka ya za a yi a tsare shi dukiyar shi sai ya makafirai wani abu da za su ɗauka kamar yana ɗasa da su amma zuciyar shi na cike da imani sai ya fallasa asirin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan aikin kafirci amma kuma bai kafirta ba shi yasa a zahiri shi sayyidina Umar da yaji wannan aiki da da da da, da hatibi sai ya ce nafaqa ya zama munafiki ya kafirta annabi ce bai kafirta ba annabi ce bai kafirta ba akwai ire-iren waɗannan abubuwan da mutum zai yi wani abu amma yana da wani tawili ko ya kalli wani nassi ya nassin mummunan fassara ko wani kuskura a fassara na kuskure shi yana ce yana aiki da nassi ne nan ko aikin kafirci ne to irin wannan kafircin bai hau kansa ba to shi ma tawilin yana da sharaɗai kamar guda uku gaskiya sharaɗi na farko yana da alaƙa da shi ne yin tawilin sharaɗi ne dole sai ya kasance musulmi mummuni me ake nufi da musulmi mummuni dama can shi an san shi da bin gaskiya shi ne ma'anar musulmi ya yi wanda ya sallama ma Allah mummuni kuma ya miƙa wuya ga Allah an san shi da bin gaskiya ne ba dama can wanda aka san shi wani fasiki a sharari dama can yana neman kofar da zai saba ma Allah ne ba irin wannan ba a shi an san shi dama da sallamawa ne shar'i na farko kenan shar'i na biyu ya kasance tawilin da yayi ijtihadi ne neman gaskiya shi yana talalaboyar ra'ayi ne sami gaskiya sharadi na uku na tawili shine ya zama tawilin da ya din malamai za su iya karban shi a matsayin tawili a larabci zai iya ɗauka ko malamai za su iya fahimtar shi a matsayin tawili ko da ko shi ya kuskure to idan mutum ya cika wannan sharaɗai to sai a ce ya yi tawili to waɗannan sharaɗai guda biyar su ne sharaɗan abin nan sharaɗan mawani takfir to akwai sharaɗi na shida da malamai suke ƙarawa da ƙamatul hujja shi ne duk iya inda mutum ya kai ga kafircinsa to ba a kafirta shi an tsaida mishi da hujja a ce malam wani zo kaga kayi abu kaza kayi abu kaza kayi abu kaza wannan fa abin ka ga hukuncin shi ka ji bayanin shi ka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza ce eh na ji na gane sai kuma gobe ne to wannan lokacin sai aka saka shi amma duk iya inda ya kai ga kafirci ba za a kira shi kafiri ba har sai in an tseda masa da hujja waɗannan abubuwa guda shi da ke sanya ba duk wanda ya kafirce zaka bi kirji ka ce kafiri ne zaka bude kofan ba da hanzari ta yanayi daban-daban malai ce annifaq shine al-fasl al-thani ko fasali na biyu an-nifaq munafinci wato cikin ababen da ke sanya mutum ya ruguza mutum musulunci ko kuma ya raunana mutum musulunci mun ji kafirci babba yana shan bamban da imani yana ruguza tauhidi kafirci karama tana tauye imanin mutum tana kuma tauye tauhidin shi amma yana na cikin musulunci to abu na biyu shine an-nifaq kila da tambayoyi na'am bismillah ala wa alaikum assalam na'am na'am eh to idan dai zai iya sa mutum ya fita hayyacinsa abin da ya saba a kafin ciki ba saboda farin ciki ba a faya ganin irin wannan kofar da farin ciki ba amma shi wani farin ciki ne tsanani zai haifar da mutum ya fita hayyacinsa shi wannan lashak shi ma lashak zai shiga cikin wannan amma dan ba mu misali tun da ka halawa akwai mutane da suke shi a cikin na'am wanda abin shi a cikin sahara haka yi su wannan misali ne mai kyau a hassan jibatun lafai sai wani misali kuma na ta tambayi mata ku hararo misalin wani farin ciki da zai iya sa mutum yi gigi ce kayi sun har yamma ya kasan ba su ya sa da yake ba na tambaya na kusa الإكراه masu garkuwa da mutane haka ne wannan ikra din gwargwadon imani ne akwai wanda yake shi ba irin ikra din da za a yi mishi ya zagi Allah da manzansa imani shi ya kai ba zai yi ba kamar yadda mutane biyu aka kare su aka ce sai kun kusanta zuwa ga gunki ɗaya daga cikin su ya ce to ni ban da komi ana aka ce ka bige kuda kawai da niyan ka kusanta zuwa ga gunki ya bige kudan da niyan kusanta zuwa ga gunki kuma suka kyale shi daga nan zama dan wuta dan kuma ɗayan kuma yace duk abin da za a shege suka kashe shi wannan aljanna ga kuma hadisin rabbi hulam da yaro kiriri ya sadaukar da rayuwarsa ya sadaukar da rayuwarsa saboda addini da wannan malamai suka ta kai komo cewa to ashe abin ma yana da alaka da girman imanin mutum wani babu kirsasan da za a yi mishi ya take haƙƙi na shari'a ya zagi Allah ko zagi wata wani hukunci na addini wani kuma imanin shi bai kai ba in ya ga za a an ba shi tsoro za a azabtar da shi za a kashe shi sai ya yi din amma dai sai malamai suka ce abin da ya fi dacewa shine mutum ya auna ka auna ka ka sa kanka ka auna nauyinka a cikin al'umma muhimmancin ka rashin muhimmancin ka idan ka ga cewa kana da nauyi a cikin al'umman da yake in aka rasa a cikin al'umman nan ɗalibai na za a shiga cikin rudani al'umma za ta rasu mai shiryatarwa ga 'yan bidi'a ga mushrikai ga kafirai kowa yana baza komai shi ni kuma na riƙe wannan yankin to in aka raba nufi da matsala to a wani lokaci sai ka zagi addini domin su kyale ka kila an gane idan kuma ka ga cewa to zamani ko da ni ko ba na zamani ko da ni ba ban ajiye mun wani ajiya ba ban tsara komi ba so da haka kawai a wuce kawai ya fi sauki sai ka ce to ba za a zaben ba in ka kashe ka sai ka shiga aljanna shi ce nan amma dai na san ala iza ba za ka iya wannan a yanzu ba da dai watanni biyar baya ne ko shida amma yanzu kan kai ina idan ya tuna da amaryan shi ba zai yi wannan ba to na'am Allah shi taimake mu akwai tambayoyi ma da shi ma zai kawo kowa zai amsa su kowa zai amsa su a littafin shi na rubutu zai zo da shi gobe insha Allah na'am na'am na'am wannan azai zutu Allahu akbar eh wannan wannan ba za mu kira shi a wannan babin ba ina ce zaka ce da ya shiga cikin farin cikin da yake har ya fita hayyacin shi wannan rashin sanin Allah ne ban sha dan uwa mata kun ji tambayar da yayi wai wani bakin matalauci ne wanda ana hannu baka hannu ƙwarya sai aka samu ni mai arziki sai ya mishi kyautar miliyoyi sai ce kai aiko ka tabbata kai ne mai azurtawa kaga wannan ba farin ciki ne wanda ya jawo kuskuren magana wannan kawai rashin sanin Allah ne wanda ya san Allah babu yadda za a yi gangancin ba wani Allah sifan Allah amma ɗauka a ce abin ya fita hayyacinsa haya abin ya rikitar da tunanin shi har ya fara zartuwa misali yana kwanci a ɗaki sai firgi ya tashi matan shi ta ce lafiya ya ce wai ni ne don Allah da miliyan goma wai ni ne ta ce bawan Allah kwanta kai ne ya ce a wallahi tallahi ba ni ba wallahi ni dai ba kun gane ya fara zautuwa yin wannan farin cikin sai ya yawa har sai ta kai ga ya zauta shi sai ya sake baki sai ya tsaye wasu kalmomi to ko da kalmomin kafirci sun shigo ciki ba zai zama kafirci amma in mujarradin kawai kalma ce yana cikin hayyacinsa sai ya wannan kowancin mai bakin cikin inda yana cikin hayyacinsa ya wannan kalmar kafircin to kalmar ba ta aiki a kansu ila fahimta Allah ka shirya ta gaba malici an nifaq munafinci mala ya kawo tarihin annifaq anan yace annifaq huwa izharul islam wal khair shine bayyana musulunci ko kuma bayyana alkhairi wa ibtanul kufri wa sharri da kuma koya kafirci da sharri وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون أكام هكذا الله سبحانه وتعالى يفتكر دنغنا دا منافقية إن المنافقين هم الفاسقون للي منافقي سوني فاسقي أي الخارجون عن الشريع وند سنفتا دقا حدين شريعة وجعل الله المنافقين شر من الكافرين الله سبحانه وتعالى يسنى منافقي سنف شر سمد كافرين فإن ديكي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار idan an tara munafukai da kafirai a wuta to munafukai su suke cancan underground na wuta tunda ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'an Allah zai tattara da kafirai da munafukai duk za a tarkata su a wuta to amma waye ke sama waye ke kasa an fahimta sai ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafiqai su suke can can can can can karkashin wuta walan tajid lahu nasira ba za ka sami wanda zai taimake su ba to munafinci jama'a musulmi yana da tarihi tarihin tarihin munafinci shine kun san cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi da hijira zuwa Madina lokacin da manzan Allah je garin Madina to a lokacin nan sai mutane sai suka kasu gida uku sai aka sami kafirai zalla mushrikai sai aka samu mummune zalla masu imani to a lokacin nan ne kuma sai aka samu munafukai wanda a zahiri sun fito suna nuna imani amma kuma a zuciyarsu suna ɓoye kafirci dalilan da ke kawo a munafinci dalilai ne na shakka da tababa da sarrai wani na shakka ne akan gaskiyan annabtan annabin nan wani na tababa wani kuma tsabar sarrai ne ya san gaskiya ne amma fa ta ya za a yi a ce bi wancan bayan kuma gashi shi ne mulki ne yana son ya kiyaye mulkinsa wani na son ya kiyaye kuɗinsa wani na neman suna da neman yabo sai ya koma ya tama musulunci zagon ƙasa yana mushi haka haka haka haka haka a zuciyar shi yana jin haushin addini yana jin haushin annabin amma a zahiri ya iya faran faran ka ai ai ya rasulullah ai ya rasulullah ai ya rasul irin wani irin su abdullahi bin ubay bin salul wanda sun koya kafirci a cikin zuciyarsu da yamma musulunci zagon ƙasa amma kuma a ido har ran juma'a yakan miki kafin annabi ya fito wani lokaci ya ce mutane mu gode ma Allah da ya azata mu da wannan annabi kaza kaza kaza kaza in za a fita yaki zai kira mutane akan cewa a shirka a shirya a fita yaki wanda ko ka ko gamu a cikin mu ko mai imani sosai ba kowa zai iya fita yaki ba to amma na zuci na zuci a zahiri ne kawai yake yin wannan amma na zuci yana zuci to shine nan malam ya kawo ta'rifin nifaq shine izharul islam wa ibqalul kufr annifaqul akbar kenan ko kuma kace izharul khairi wa ibtalush sharri bayyana alheri da kuma koye sharri a ida kai ta munana mutane kai na Allah ne amma zuciyan kai na nan cike da sharri to wannan munafinci kenan ka to shine malaki cewa munafincin ya kaskashi biyu ne munafincin shi ma kaskashi biyu kamar da kafirci ya kasu gida biyu ya ce akwai annifaqul i'tiqadi akwai munafinci na aqida wa hiya annifaqul ladhi yuzhiru sahibihi al-islam shine munafinci irin wanda mutum yake bayyana musulunci wa yubtil kufra yana kuma koya kafirci a cikin zuciyarsa cike yake da kafirci me ya kafirci yana nan yana jin haushin Allah da manzansa yana nan yana jin haushin wata doka ta Allah yana nan yana jin haushin alqur'ani yana nan yana ganin alkur'ani bai cika ba yana nan yana ganin addinin musulunci ci baya ne da irin waɗannan miyagun aƙidun duk haka yake tunani a cikin zuciyar shi amma a zahiri sai ya rika nuna ka ai ai muna kokari ai mu musulmi ai mu kaza ai mu kaza ai mu kaza to kaga wannan kafirci ne hazan nau mukhrijun min ad-din bil kulliyya irin wannan nau'in yakan fitar da mutum daga cikin addinin musulunci gaba ki daya وصاحبه في الدرك الأسفل من النار kuma wanda ke da irin wannan mummunan aqidan yana can kololuwa can karkashin karkashin wuta sai mala ya ce wa min al-amsalati ala zalik daga cikin misalai akan wannan misalai kenan zai bada an yi karhal insanu ar-rasul alaihi salatu wassalam shine mutum ya rika jin haushin annabi aw shay'an mimma ja'a bi ko ya rika jin haushin wani wani wani sako ko wata doka da ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasalatu aw al-hajj aw az-zakat kamar sallah ko hajji ko zaka to mutum ya rika jin haushin sallah dan me ne za rika masa mutane kullum a ce sai an yi abu sau biya yana jin haushin sallah ko zaka ko yana wannan alama ce daga cikin alamomin kafirci amma ta kofan munafinci dama can a baya kun san ya ce kafirci nau'i na biyar shine kufurin nifa kafircin da ke biyo ta kofan munafinci to shine wannan haka nan mutum ya karyata annabi kiran sallah ko mutum ya karyace annabi ko mutum ya kudurta cewa ba fa dole ne sai an bi annabi ba ba dole bane ko ya kudurta cewa akwai wanda ya fi karfin bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane duk wannan na daga cikin kofofin kafirci yana daga cikin jin haushin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah da muka yi magana shi ni da shi muka yi magana ba da wani ba yake gaya mana yake gaya mana waɗansu waɗanda yake so sun fi ƙarfin su tsaya suna bin shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam su matsayinsu a wurin Allah ya kai ga sun fi ƙarfin wannan ku ne dai da matsayin ku bai kai ba za ku kacce ba za ku sadu da Allah ba sai ta hanyar annabi amma wanda shi matsayin shi ya kai zai jumping ya tsallake annabin zai isa zuwa ga Allah direct to yayar wannan nabi na da cikin kafirci ya ka abu na biyu cikin misalai أن يفرح الشخص بهزيمة المسلمين أمام المشركين في معركة معينة أفافا تياجي سكن كانوا مسلمين دا كافرين سي أي غلبة أكم مسلمين سي متيني تمرنا الحمد لله أي قاينا أي صادين صاقا أبين دمكي قيا مسلم سيتوي أي شريعة أي شريعة أي شريعة قاينا أنجي أنك كشي سؤال بانزا كنسا أكوي ما سبقنا وانا هو وانا علام منافنشي ناجي مالا جعفر يا أبي كبير لك تشكين وانا سمتاني أقصنا ya musu irin wannan abin nan irin wannan tsefewa duk inda musulunci ke ci nasara sai kaji suna nuna damuwar sarkin haushin su amma duk inda aka samu tasgaro na musulunci da musulmi sai sun fito suna nuna farin cikin su na ji malam jafar ya mishi kusan minti kusan bakwai ko takwas ko goma na san kun ji shi wannan to wannan alama ce daga cikin alamomin munafinci ba abu na uku an yi hazana shakhsu inda intisarin musulmi na al-mushrikin mutum ya rika bakin ciki idan musulmi sun ci nasara akan kafiri wannan alama ce daga cikin alamomin munafinci ina ga ya kamata mu dakata a nan insha Allah ta'ala idan mun dawo zama na da sai mu dora daga inda muka sa Allah shi ne muwafaqa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik